الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى yau rana ta sha ɗaya ga watan takwas shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda suka zo daidai da wata na shida kwana goma sha takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya to za mu dan kaddamar da bayanai akan tauhidi kafin mu shigo cikin darasinmu ta muktasar muktasar ibn ishaq kowa ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi halittu ne sabida a bauta mishi kuma a bauta mishi ta hanyar da shi ya shimfiɗa a harkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da ƙur'ani ya aiko da annabawa ya kuma sanya malamai wakilan magadan annabawa don su bayyana wa al'umma manufar Allah maɗaukakin sarki su samu yadda su san yadda za su bauta mishi a yadda shi ya ba da umarnin a bauta mishi kuma babban abin da musulmi ya kamata ya sani shine tauhidi tauhidin nan da shi za a kiyaye addini za a kuma bauta wa Allah maɗaukakin sarki a same shi yana ƙarban ibadun halittunsa ba tare da ya samu hasra ko nadama a ranar gobe kiyama ba. Shaidan da Allah maɗaukakin sarki ya fara yi kafin ya sa mala'ikunsa su shaida da kuma malamai cewarsa شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام دك أكيدا دتزو تكي منازعة da abubuwan nan da Allah ya irgo su na cewa annahu la ilaha illa huwa na cewa inna dina inda Allahil Islam to wannan duk mai iya itikadinsa to aikin banza yake yi kuma ba ta da kima a gurin Allah maɗaukakin sarki da ya halarce shi da shi daga cikin aƙida cewar ka la ilaha illallah kuma ka yi istiqama akan wannan kalima. sabida ita ce kalima ta farko a cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda kowa ya sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kaliman da take nuna mana cewa Allah ya kasance ya kasance kafin kowa kuma shi ba shi da farko haka kuma ya halarci dukkan halittu halittu da aka sani da wayanda ba sani ba shi ne ya halarce su kuma ya sanya musu mafari kamar yadda ya kasance shi ba shi da mafari duk abin da ba Allah ba nau'i ne ko jinsi ne al'ada ce ko ɗabi'a ce haka kuma jauhari ne ko kuma arabi ne kowannensu halittu ne na Allah sun zama akwai kafin su bayan sun zama babu Allah ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah ya gode ya gode wa zatinsa ya nuna kamalarsa ya nuna isuwarsa ya nuna tsayuwarsa shi kadai bai nemi taimakon komai ba shi kadai ya kasance ba shi da na farko ba shi da farko ba shi da na farko huwa al-awwal fa laysa qablahu shay wa huwa al-akhir fa laysa ba'dahu shay wa huwa adh-dhahir fa laysa fawqahu shay wa huwa al-batin fa laysa dunahu shay a aqidan nan Allah ya halicci halittu ya aiko da annabawa ya saukar da littattafai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ita sabida mu kasance a kanta mu mutu a kanta mu sadu da Allah madaukakin sarki akan wannan aqida Allah da ya kasance shine farko shine kuma ya halicci dukkan abinda yake halitta dukkan abinda yake ba shi ba to shi ya tabbatar mana cikin alkur'ani cewa Allah shi ne mahaliccinsu kuma shi ne mahaliccin haske da duhu duk ko da ma dai misali haske ɗin nan ba abu ne ma wanda za a ce za a kama shi ko za a gan shi duhun nan ba abu ne wanda za a kama shi ko za a gan shi dukkanin suna cikin halittun Allah domin su arabi ne duk abubuwan da dai za su kasance a cikin wannan hasken ko kuma wannan duhun suna matsayin jauhari ne ko ɗabi'a ce ko kuma makamancin haka a hafili ma dai cewa za a yi in har ana son aƙidar gaskiya aƙidar musulunci duk abin da ba Allah ba duk abin da ba siffan Allah ba to ta zamanto akwai ne bayan ya zamanto babu dole ya zamanto yana da farko dole duk abin da ba Allah ba ina kyautata zaton babu musulmin da bai san da wannan ba kuma ina kyautata zaton duk musulmi ya yarda cewa babu tare da Allah komai lokacin da ya kasance babu tare da Allah komai lokacin da ya kasance domin shi الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ina kyautata zaton kuma ba za a yi musulmai biyu ba za su yi jayayya akan wannan ba musulmai biyu dai ba za su yi jayayya akan cewa Allah shine abin da ba shi da farko ba ba za su yi jayayya akan cewa komai da aka gani ba ta aka gani ko ba a gan shi in ba Allah maɗaukacin sarki ba halittansa aka yi kuma duk abin da ya zamanto halittansa aka yi yana da farko babu shakka babu kuma wani zanni ko kuma babu wani taraddudi a cikin wannan al'amari a aƙidar musulmi a aƙidar musulmi to abinda muke so mu sanar anan shine akwai wani malami da ake ce masa ibnu taymiya shi kuma ana bin sa ne a matsayin yana koyar da addini to ai duk kimar mutum in ya bar tauhidi ina ganin musulmi dai ba zai yadda ya bi shi ba kuma barinsa tauhidi zahiri ne ba abu ne ma wanda yake koyayye ba a rubuce a cikin littattafansa in kana bukatan samun su ko ganin su ko sanin su zaka iya samu a wannan akidar ita ce kafin mu shigo cikin bayanansa shi wannan malami kafin mu shigo cikin bayanansa za mu iya ba da assignment ga dukkan musulmi dukkan musulmi na duniya don ina tabbatar muku cewa kaziya ta hawadis la awwala laha dinnan ba ma mutane mabiyan ibnu taymiyyah nake nufi ba a su malaman su da ake ganin su sune shugabannin aqida su kansu sun tabbatar cewa wannan kafirci su kansu sun tabbatar zaka iya shigo cikin google zaka samu bidiyo na ibnu usaymin aka tambaye shi akan wannan aqida ta ibnu taymiyyah za ka iya shigo cikin google za ka samu ibn baz ai ba za ka fi su sun ibn taimiyya ba ba za ka fi su ba aka tambaye su akan akidan nan su kansu duk da son da suke yi masa girmama wanda suke yi masa duk da bin da suka yi masa amma da aka tambaye su akan wannan akida ta ibn taimiyya ta hawajis la awwala laha in ka shigo za ka ji su suna bayani za ka ji da kunninka cewa suke yi aƙida ce mafi muni kuma mafi bada zafi a gare mu to kai da ɗan shishigi kuma baka san ma abin da kake yi ba kake kokarin ka nuna wa duniya cewa wannan ake su shugabannin ma suka ce ba musulunci bane to kai me naka me naka kai mabiya me naka a ciki me yasa to ba za ka shigo cikin google din ka ji a bayanan da suka yi ba kamar suna ganin ni kadai ne nake magana kan wannan har malaman ku sun yi Allah wadai da wannan akida dan sun tabbatar cewa malamin ne yana kan wannan akida kuma za mu tutturo muku bayanansu za ku ji su da kunnenku to shi wannan malamin da ya yi wannan bayanan shin akwai littattafan da ya yi bayanan ne akwai su a cikin majmu'atul fatawa akwai bayanin nan a cikin minhajus sunna naqdu maratib al-ijma sharh hadith an-nuzul sharh hadith imran muwafaqatu sarih al-ma'qul li sahih al-manqul tafsir surah al-a'la ya ambaci wannan akidar kuma ya tabbatar yana kan wannan akida haka kuma almajiransa sun tabbatar bayan rasuwarsa malamin su yana kan wannan akidar ga ibn qayyim al-jawziyya a cikin igasatul lahfan ya tabbatar haka kuma a cikin littafin sahadil arwah ila bilad al-afrah ya tabbatar littattafan nan ba boyayyu bane suna nan haka kuma ibn hajar al-asqalani fi fi fath al-bari ya tabbatar da cewa ibn taymiya yana kan wannan akidar malamai da suka ce wannan akidar kafirci ne su waye ba ni bane malamai ne hujjoji ne mujaddidai ne a musulunci ba za mu kaddamar da kafirci akan musulunci ba kowaye kai kowaye an duk wanda ya yarda da kafircin ya bi to ya bi shi amma dai kafircin ba za ta zama musulunci ba kowaye ka dan kana jin nauyin a ce akidar ibn taymiya akidar kafirci to ba za mu bar Allah mu bi shi ba ba za mu bar Allah ba iya abin da muka ce maka in za ka iya ka musuluntar da shi ka musuluntar da shi akan wannan akidar amma ba za ka musuluntar da shi ba baka isa ka jawo mu zuwa akidan nan taka kowa yake ina kalubalantar duniyar musulunci ne wayanda suke da'awar sunna in kun isa ku ce mun wannan akidar musulunci ne kada ku yi yawuce yawuce naji ai bayani nan da muka yi yau wata nawa kusan wata biyu kun ji wani yayi magana akai me yasa ba za su yi ba ai kun ga irin zafin da suka ji wallahi da aqidan nan babu su a cikin littafin su ba za su ji zafin wannan zafin ba sun san ba za su iya bada ansa ba sun san kuma aqidan nan kafirci ne shi yasa abin yayi musu zafi duk bayanin da za su yi wallahi sai dai a wajen wannan akidar za su yi bayani amma a cikin ta ba su isa su su ce su ce muku ai hawadis la awwal la hadin ga manufar ibnu taymiya ba su isa ba ba su isa ba to kai waye mahalicinka Allah shi ne mahalicinka Allah yana magana kuma wani bawa yana magana kana kana kawar da maganan Allah kana dauka maganarsa akan me kuma wai kana nuna wa duniya kai kai ne kai ne kadi Allah bayan ka bar hanyar Allah gaba daya min asafi ka rushe musulunci hadamta al-islam min asafi fadda'aita annaka muslim kuma kai da'awar cewa kai musulmi to kafircin nan fa kafirci ne kamar yadda na tabbatar muku babu wani wanda ya isa a cikin makhluki da zai ce mun wannan musulunci ne a halittu ne babu a halittu ni akan tauhidi ba na mujamala ba na mudara akan tauhidi ba na yi in ka yadda Allah shine mahalicin komai za mu tafi daidai in baka yadda ba duk abin da zaka faɗa aikin banza ne kai da ka zagi Allah wani abin kunya ne ka zage ni a gurin ka Allah ka zaga kuma ka yadda da an zagi Allah ka yadda da wannan zagi to kai din nan za a yi ma za a ma kula da kai in ka zagi wani za a kula da kai yuzini ibnu adam yasubbuni yana zagi na ibnu adam yana ce mun ina da da ina da kaza duk shirkan da zaka yi zagin Allah kake yi ko ka yadda ko kar ka yadda abinda nake son na sanar muku shine wannan akidar kafirci ne kuma ibnu taymiyyah yana kan wannan akidan ne in kuma akwai wani halitta da yake so ya tabbatar mun cewa tauhidi ne ya fito mu tabbatar da shi ya fito ko ma ba za ka fito ka zauna a gabana ba ka je ka zauna a gidan TV ka ka ambaci akidar kai magana amma sai ka ji su su dauke jawahirul ma'ani su ce ga to tijari abin wannan shine raddin da ni na nema a gurin ka ba shi bane ni ina so ka tabbatar mun kai musulmi ne ko ba musulmi ba that all amma ka tsaya kana ka tsaya kana ka tsaya kana kane kane kana shigo nan kana fito nan kana daukar waya kan da yake wannan mahallun niza shine hawadis la awwala laha shin musulunci ne ko kafirci ne tambayar da za ka yi kin ka ansa wannan kafin ka shigo cikin musulunci ka ce mun sunna bid'a sunna bid'a ina musulunci yake ka tabbatar mun musulunci kafin mu yi maganar musulunci na ji bayanai da dama duk bayanan nan fa ba a tabo wannan akidar an raina wa mutane hankali sun raina wa mabiya hankali kai mabiya nake gaya maka kai ba dabba bane kai ba dabba bane ka tambaye shi ya ce maka menene ake nufi da wannan akida ya gaya maka kafin ka taurare shi ai ba zan rushe la ilaha illallah kuma an bi ka akan musulunci ba zan rushe la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma an bi ka akan wannan akida ba sai ta ba to suwa suka ce wannan akidar kafirci suwaye ibn daqiq al-id cikin al-ihkam yake ce mana yake ce yake ce mana aqidan nan ta ka hawadith la awwala laha ko aqidan nan ta qidamun nawai yace littafin Allah da sunnan ma'aiki da ijma'in musulmai duk sun tabbatar kafirci ne shi ibn daqiq al-id din waye ne شيخ الإسلام مجدد القرن السابع الهجري أتكين طبقات الشافعية الكبرى نا تاج الدين السبتي تاج الدين السبتي أتكين ترجمة سا ترجمة باوان ألا نيكي شمنا لم يختلف أحد من أشياخنا في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس المئة السابعة شما يثبت الكافر شيء زامو زوكم بياني سا haka kuma Badruddin Az-Zarkashi a cikin Tasniful Masani' bi sharh Jam'i Jawami' in ka shigo cikin babi ta usuli din ya tabbatar mana aqidan nan bi ittifaqi ahli al-milal kufrun kafirci ne da ittifaqin malaman musulunci gaba ɗaya na duniya na farko da na ƙarshe ibnu kasir a cikin bidaya wa nihaya a cikin tarjama ta abi hashim abdus salam yake ce mana akan abdul abi hashim yake ce mana abu hashim din nan wada'a kitaban fi qidam alalam ya rubuta littafi akan hawadis la awwala laha sai yake ce mana wahiya shi wannan littafin min kutubihi allati daya ne daga cikin littattafansa da tubayyinu khurujahu min al-islam take bayyana fitowansa daga musulunci sabida me sabida yana akidar hawadis la awwal laha ibn kasir yace ba musulmi bane haka kuma al-imam az-zahabi in ka shigo cikin sir ka shigo cikin tarjama na al-qasim ibn abdullah da ya ambaci akidarsa ta hawadis na awwalaha ta qidamun naw'i ina nufi sai yace hadhihi umurun mu'bila bi shaqawati hadha al-mu'assari nas'alu Allah husna al-khatima wannan akidar ta nuna mana wannan mutumin ne shakiyi ne Allah ya bamu kyakkyawa a kyakkyawan karshe ka gani to malaman su na gidansu suke tabbatar da cewa akidar nan kafirci haka kuma ibn hajar al-sallani yayi bayanin sa da cewa wa hiya min mustashna al-masail al-mansubati li ibn taymiya mafi munin matsaloli da ake jingina wa ibn taymiya ga littattafan sa suna bada shaidan yana kan wannan akidar ga ijma'in musulmai suke tabbatar mana kafircin duk wanda yake kan wannan akidar kar ku ji tsoro akan tauhidi kar ku ji kunya kunyan kowa akan tauhidi ku gaya wa duk wanda yake kan wannan aqidar cewa shi kafiri ne ba ni katima ne na faɗa ba malaman duniyar musulunci su suka faɗa littafin Allah ya tabbatar sunnan ma'aiki ya tabbatar kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru ma'aiki yake magana ka yadda ka yadda to me yasa zaka yadda da maganar wannan kuma me yasa zaka yadda da cewa hawadis la awwalaha shi ma magana ce wahayi ne tare da wahayin ma'aiki me yasa shin da gaske kake musulunci baka san cewa Allah ya bada shaida wa kansa cewa shahidallahu annahu la ilaha illa hu malaiku sun shaida wal malaika malamai sun shaida wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim ya kara da cewa shine musuluncin inna ad-dina inda Allah al-islam kana cikin musulunci ka yadda da wannan akida kana cikin musulunci abu daya cikin biyu zaka yi mu ko ka ce mun babu shi a cikin littafin malamin malamin ka ko ka ce mu akwai amma musulunci ne babu na ukun sa in ka isa namiji har yanzu ni ban ga namijin da ya isa yi magana akan wannan akida har yanzu me yasa kike bawa kanku wahala ne wahala kuke bawa kanku duk zagaye zagayen nan naku ba ku yi ta ku karasar da wannan maganan ba duk zagaye zagaye da ake yi ba a taba wannan maganan ba me ya faru me yasa mutane wawaye ne ba musulunci muke yi ba dan Allah gashi an rushe musulunci min asasi kuma muna ce wai kuma muna ce wai sune yan sunna a wani sunnar ake ka ji bari in karanta maka abinda shi ibnu taymiya ya faɗa maka sunna saboda ka shigo cikin littafin sa a sauke ka samu magana dan kada ma ka je kai taraddudi a cikin wannan al'amari to shi wannan malamin naku da ya so ya yi bayani akan wannan aƙidar ka ji abin da ya faɗa inna kasiran minan nas da yawa a cikin mutane yaj'aluna umdatahum min jihati sam sun dauke shi a matsayin makamin su ne na aƙida cewa anna alhawadisa wa'annan abubuwa da ba Allah suke ba laha ibtida'un wai suna da farko sai kuma yace wa anna jinsal hawadith wai suna ganin kuma halittun nan masbuqun bil adam wai suna da wai a farkon lokaci su babu su halittun nan wai mutane suna ce halittu suna da farko a farkon lokaci babu su kafin a halarce su ba haka bane ibnu taymiya haka yake cewa sai yace yace ma'a annahum yahkuna hadha kajifa ya tabbatar maka cewa shi yana wajen musulunci ne cewa fa yayi ma'a annahum tare da cewa sufa yahkuna hada suna karanta wannan maganan anil muslimi daga musulmai da yahudawa da kuma nasara kamar yadda ake samun su a cikin littattafan malaman asha'irawa ka ji maganan su da kyau inna kaseeran minan nas yaj'aluna hadha 'umdatahum min jihati as-sam' أن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين شيء أنا وجه مسلم شيء وي وي أنتم مسلمين سنة شيء هل سنة ده فرقه وي أنتم مسلمين مسلمين سنة شيء فما وي أنتم مسلمين سنة شيء شيء شيء وعيك وعشكين سوء shi ake ba musulmin bane tunda musulmai sun yarda cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko shi kuma yana ce musulmai suna ce kaza yana ciki yana ciki tunda kai kana ce komai yana da farko in ba Allah ba shi yake wannan akida ne ta musulmai eh kar alaina mana hankali mana eh ka je ka duba an babu shi kafin ka yi magana kuma yana ce mana ba wai yana ce mana wai ba duk da cewan su halittu a wai hawadis din nan ba su da farko ba wai hawadis din nan suna da farko duk da cewan su haka amma ba su da dalili a cikin littafin Allah sunnar ma'aiki daga gurin sahabbai ka ji ƙarya da yake yi wai halittu ba su da farko dinnan fa wai akida ne na manzon Allah akida ne na Allah akida ne kuma na sabai akida ne na sauran musulmai na kwarai ka yadda to ibn daqiq al-aid ga maganarsa yace waqa yana magana ne akan ibn taymiya yace waqa man yad'i al-hazq fi al-ma'qulat wani malami ya fado cikin falsafa falsafa wa yamilu ila al-falsafa فظن ينا زتن cewa أن المخالفة في مسألة حدوث العالم مسألة حوادث لا أول لها إلا ينا زتن cewa من قبيل مخالفة الإجماع musulmai ne kawai sun yi ittifaki akan haka ba haka bane yace hadha kalamun saqitun bil marra wannan magana wannan magana ba shi da tushe ba ijma'i kawai bane yace imma an amam fil basira ko mutun ne ba shi da basira aw ta'ani ko kuma jahili ne ya ya jahilci matsalar da gangan sai yace لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والنقل المتواتر عن صاحب الشرع يكفر المخالف يكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر يكفر زي كافر duk wanda ya saba wannan akidar la ilaha illallah ya yarda da akidar hawadis la awwala laha yace ya kafirta kuma kafircinsa littafi ne ya tabbatar sunna ce ta tabbatar haka kuma ijma'i ta ta musulmai suka tabbatar kai ne yasa ba za ka babu jawabin musuluncinsa ba ka je kana kame kame badruddin azzarkafi me yace al'alam يعم جميع الكائنات وهو الأصح وهو كل موجود سوى الله جواهره وأعراضه محدث عادته وصورته كان عدما فصار وجودا عليه إجماع أهل الملل ولم يخالف إلا الفلاسفة وأقوالهم باطلة دللهم المسلمون في ذلك وكفروهم كما لم يكن مسلمين سن نسبتات زوى قطع sun kafirta su saboda me saboda sun ce hawajis la awwala laha badruddin azzarkashi shi ya faɗa domin annabi ya koyarwa sabai cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh kana Allah wa lam yakun shay'un qabla kana Allah wa la shay'a ma'a to wannan shi akidar mu ta musulunci duk wanda ya zo da sabanin wannan akidar to ya tabbatar mana aqidan nan musulunci ne kafin yayi magana amma ba ka yi magana akan shirkan nan ba kafircin nan ba duk maganan da za ka yi maganan banza ne maganan banza ne mun ga suna ta kame kame suna ta maganganu suna ta sun ɗauka masa'il safhiyya lafziyya la ma'ana laha wala qimata laha suna ta maganganu akai shi ne aka nemo maka awa ɗaya ɗaya ɗaya da kake ɓata shi har wata awa nawa awa talatin minti talatin kawai za ka ɗauko ka yi mana bayanin aƙidan nan musulunci ne ya wadata ya wadata amma ka shigo kawai kana tuƙata lokaci a nan a wannan shafin a ganka a wannan shafin a ganka duk maganganun ka fa ba su yi su taɓo wannan matsalar ba kuma ka san kafirci ne kuma malamin ka yana kai ne ba za ka bada jawabin wannan ka wannan kafircin ba ka je kana magana malaman mu suna mazhaba ai bai ba sa koran almajiran su daga mazhaba ah yaushe ma ka shigo musulunci kana maganar mazhaba yaushe musulunci ya tabbata ina maganan kai musulmi ne kana mun maganar mazhaba ai musulmi da musulmi suke maganar mazhaba suke maganar sunna da bid'a musulmi da musulmi ne kai fa kana wajen musulunci kake magana wai bid'a da sunna to ƴan uwa musamman mabiya mabiyan wannan bawan Allah ina kyautata zaton kuna da hankali kuna da hankali ba zan ce ba ku da hankali ba wallahi kuna da hankali kuma son abinda kuke yi shi ya makantar da ku daga wannan matsala iya abinda za ku yi fa ku tabbatar da musuluncin ku kafin ku yi wani abu shi ne hawadisu la awwala laha shin musulunci ne ko kafirci ne ina jiran an san wannan tambaya daga yanzu har zuwa fitan dajjal shugaban ku kafin ya ya tafi da ku sai inda yake kafin ya fito dajjal shugaban ku ina neman an san tambayan nan hawadis la awwala laha shin musulunci ne ko kafirci ne kada kai man wani wani maganar zancen banza duk zancen da za ka yi bayan wannan fa ba zance ba ne ni kuma ba ka yi magana ba a gurina don ba da musulmi da musulmi suke magana don har yanzu ni ban san me matsayinka ba a cikin musulunci shi ne abin da ya gagare ku kuna ta kokuwa kuna ta kaiwa kuna ta kawowa na jira kusan wata biyu ina neman ansa babu mai magana fi sabilillah don malaman kunnan dama malaman shirme ne sai ku saka ƙararruka wa'yansu mutane da ba su san ma me suke yi ba su dani mutane da surutun banza ku ba kuka ce ba malaman salafawa ba ne ko malaman wahabiya ba ne ai kun yi da'awar ku cewa ku malamai ne na wahabiya ko me yasa to ba kuwa magana kan wannan matsala me yasa ba ku da dama ba ku da ikon ku yi magana akan wannan matsalan ne tukunna kuka dauki wannan riga ta malanta dama a ce ba ku isa ma ku kare wannan akidar ba kuke nuna wa duniya ku kuka fi sanin komai to dan Allah mabiya ku ya kamata ku shigo hankali ku ya kamata ku shigo hankali ni dai na karasar da magana cewa su tabbatar da musuluncinsu akan wannan akidar kafin su yi magana wani abu ko sabida an kai mun san matsayinka sai mu zo maka da yadda ya kamata mu zo maka ai an aiko da Musa ne zuwa waye zuwa Firauna an san cewa shi kafiri ne kafin a aiko mishi ya kamata ni ma in san matsayinka kafin in yi maka ko mu yi magana da kai To kuma wannan ita ce matsala na farko da muka yi magana a san goron sallah. A dama matsaloli guda arba'in ne ce muku. Don har yanzu ba mu gama da wannan ba, har yanzu. to a jira sauran abun mamaki za su fito abubuwa nan ban mamaki wallahi al'azimi za su fito duk wannan hayaniya da kuke jifa akan matsaloli guda biyu ne kuma biyu din mafa ɗaya akan ɗaya ne fa na biyun mafa har yanzu ba ta ba ba matsaloli guda biyu kawai muka yi magana a cikin arba'in yanzu fa muna da talatin da takwas wallahi ku jira mu goron sallan layya in har ba ku fito kun tabbatar da wannan kafirci ba wallahi zan fito da wa'yansu matsaloli su mabiyanku su ne za su kasance mayakan wannan wasa da hankali ne ai mu muna so musulmai su samu addini addini na gaskiya ko kuna kuna siyasa kuna kasuwanci da addini kasuwanci fa kawai suke yi don su batar da mutane kawai kai kana kaza idan ka je ka ci ka sha fi sabilillah in har ba ka da iko kai magana kan wannan akidar me yasa za ka ce kai ba wahabi ba za ka bar akidar nan bane tunda ka tabbatar ba musulunci ba kuma ka tabbatar wannan akwai shi kuma malamin sa yana kai kuma ka san cewa kafirci kuma kana jin sa akai wai kana ce mana wai sai kul islam ka an bato mun shi wai wace islam shi ma ya fitar da kansa a cikin musulunci da cewa ya kuna hada anil muslimi akida shi ta cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko din wayansu musulmai da suke faɗa to kenan kai baka faɗa kai ma kana faɗa ina kyautar zutan haka amma to me yasa kana bin mai faɗin haka me yasa kuma me yasa Allah ce maka ka bani ansa sai kana ta zagaye zagaye na ji wani malamin to cewa mafayi yake yi wai na dudduba duk abin da yake faɗa babu su ba haka zaka ce ba a'a ka ambaci ka ayyana akidar ka ce hawadis la awwal laha ibnu taymiya bai taba faɗanta ba in ka isa namiji kawai kuna bata hankali bata hankali mutane kuna yaudaran mabiya kuna nuna musu ku ne mabiyan sunna ƙarya kuke mabiyan kafirci ne mabiyan hawadis na awwal lahani a yanzu ne ma muka fara bayyana akidar a yanzu ne kan daga yanzu muka fara kuma ku jira mu insha Allah za ku ga abun mamaki wannan ne kada ya tashar da muku da hankali ko to ku jira har yanzu akwai al'amura wallahi sai dai kawai ku bar ƙasar nan ku bar kasan nan amma dai kuna kasan nan sai kun ji shi da kunnen ku kuma za ku je ku gansu a guraren da muka faɗa kuma ku yi shiru ba ku yi ta ku yi magana sai ka sai sai a gobe za ka za ka ji wayansu sai su ce mun duba ba mu samu ba mun mun bincika ba mu samu ba ai jahili ne bai san ma abin da yake faɗa ba ai kuma kaza ne ai ya canja fassara ne eh to ka fassara mana aji ta ka fassaran da yake da kyau din ne nake nema har yanzu ban samu ba a hakan za a yaudari mutane fi sabilillah a hakan Allahu khaliqu kulli shay ka yadda qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka yadda don ka yadda me yasa zaka yadda da wannan akida me yasa an ba manufar ka shine ka ci ka kada addinin nan ba da hakan kuka zo kuka shigo cikin musuluncin kuka bata sunan musuluncin kuka sanyawa musulmai wani wani fahimta daban kuka sanya su cikin hanyar kashe kashe kone masallatai kone musulmai a cikin masallatai duk a akidan nan fa a kasan wannan akidan nan ake yi sabida me su sabida ba a suna kan aqidar hawadis la awwala laha duk wanda yake kan aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah su a gure su ba musulmai bane kamar yadda shi malamin su ya faɗa cewa kama ma'a anna hadha yahquna 'anil muslimin musulmai wai suna ce akwai abubuwan da duk abin da ba Allah ba yana da farko musulmai suna ce duk abin da ba Allah ba yana da farko to tunda shi ba musulmi ba bai faɗi hakan ba abinda ya faɗi ya fahimtar da mu kenan mu iya abinda muka ce ka fassara kawai ka fassara eh na yadda ni ne ban ji me yake nufi ba kai ne nake so ka fassara kai baka fassara ba fassarantawa kuma bai yi ba a hakan za a zauna a cikin duhu a shi dama kai ba malami ba ne kane ɗan kane kane in ka haifi namiji kuma ka yadda kai malami ne ka yi bayanin wannan akida wannan shine wannan ita ce matsala ta farko da muka yi magana a wannan takidi ne za mu yi muku akan cewa muna kan bakan har yanzu muna kan muna kan matsayinmu na cewa ibn taymiya da ke wannan kan wannan aqidar kafiri ne ba ja da baya babu tso ba ma jin tsoron kowa ba ma jin tsoron kowa ba ja da baya jinka da sunka da kake mu ba na bukatan sa ka yadda da Allah kawai in soka ko ka kini ni zan soka na yadda ka kini amma ni zan soka in ka so Allah na yadda in ka zage ni in har kace ban yadda da wannan akidar ba wallahi zagin kan nan zan roki Allah Allah ya baka lada akai amma da shar'in ka yadda da wannan akidar kafirci ko da ba ka sai ka fito kai bayani ba ba ko a zuciyarka a zuciyarka ka yadda cewa kafirci ne wallahi duk zagin da kai na na yadda maka kuma ina roƙon Allah Allah ya baka lada akan saboda na san wayanda zai musu zafi sai ka ga suna ta zage zage da sauran wallahi na yafe muku amma ku yadda da wannan akida ta la ilaha illallah wannan ita ce sunnan da muhamil faida ya koyar da mu ita yace nafsil fida'u li jami'i man akhar bila ilaha illa allah wa samar ولا أبالي من علي يعتدي إذ أنه أقر بالتشهد in ka yadda da la ilaha illallah ka kafirci hawadis la awwal laha duk laifin da kai mun na yafe maka na yafe maka amma da sharti ka yadda da la ilaha illallah to mas'ala ta fana inna mas'ala ce ta biyu wanda muka yi magana to ita wannan mas'alan tana ba mu bayani ne ibnu taymiya yana aqidar iblis zai fito daga cikin wuta fir'auna zai fito daga cikin wuta hamana zai fito daga cikin wuta karuna zai fito daga cikin wuta abu jahil zai fito daga cikin wuta abu lahab zai fito daga cikin wuta dukkan su za su fito daga cikin wuta wutan nan kuma za ta kare azaban wuta zai gushe kuma ka san cewa ijma'in musulmai ya tabbata akan kafircin duk wanda yake hukumar na akida to bayanin ibnu taymiya akan wannan matsalar bayanin malamin ku ibnu taymiya akan wannan matsalar ka ji shi ka ji shi dan kada kada su ce muku mun je mun bincika ba mu samu ba yaudarar da suke wa mabiyin su kenan mun je mun bincika ya kakkanza alfazai yana kaza kaza yana ka'inci kaza kaza mun ji duka amma ba su ce da babun ba ba su yi ta ba ba su yi ta ba kuma bayanan da muke yi mu fassara muke yi ba ainihin abin da suka rubuta muke faɗa ba fassara kuma zai kawo alfazai daban-daban mun dawo da fassarori ne a kan manufarsu shi su wa'annan mutane ka ji maganansa shi ibn taymiyyah ka ji abin da yake faɗa cewa yayi a cikin kuma babban almajirinsa shine ibnu qayyim al-jawziya yake ce mana a cikin littafin su hadil arwah ila bilad al-afrah da kuma littafin sa ga hikaya da ya gudana tsakanin shi ibnu taymiya da ibnu qayyim al-jawziya ga abin da suka yi kuma ga abin da ya rubuta shi ibnu qayyim yake ce mana ibnu taymiya yake wayannan mutane da muka ambace su da kuma sauran kafirai gaba daya yakhrujuna minan nar za su fito daga cikin wuta wa tabqa naran ala haliha wuta za ta rage a matsayin sa na wuta a hakan laysa fiha ahadun yu'azzab za a same ta babu kowa da ake azabtar da shi a cikin wutar sai ibn kayyim al-jawziya a cikin littafinsa yake mayar masa a cikin littafin yake mayar masa cewa alkitabu was sunna yaruddani ala hada littafin Allah da sunnan ma'aiki sun rushe wannan akida ta cewa wuta za ta kare mutane cikin wuta za su fito akida ce musulunci ya kawar da shi littafin Allah ya yi masa raddi sunnar ma'aiki ta yi masa raddi a fadin wa a fadin ibnu qayyim al-jawziya kuma cewa yayi malamin sa ibnu taymiya yana kan wannan akida sai ibnu taymiya ya ya dage akan cewa fa kai mutane cikin wutan nan fa sai sun fito yake mai da martani cewa bal kai ka bari yufni ha rabbuha wutan nan fa Allah zai mayar da ta babu zai mayar da ita babu sai yace me fa innahu ja'ala laha amadan yantahi ilayhi Allah dama ya sanya mata lokacin da za ta kare sai yace summa tafna bayan lokaci yayi kuma wutan ta kare wa yazulu al'azab azaba kuma ya zama to babu sai ibnu kayyim jawziya ya shigo cikin littafin sa al-wabil tayyib fil kalim tayyib yake ce mana kai hatani daran aljanna da wutan nan fa yace la tafnayan la yafnayan ba za su kare ba ka gani raddi ne a babin kunya yake wa malami yana jin kunyan malaminsa kuma yana masa raddi amma duk da haka ibn jamiya yana kokari ya nemo ma wannan akidar mafita sai yace ne a cikin littafin uku a cikin littafin sa hadil arwah yake ce mana nuqila an umar wa ibn mas'ud wa abi hurairah wa abi kathir wa wa abi sa'id ai wannan maganar da na faɗa na cewa wuta za ta kare su iblis za su fito fir'auna za su fito hamana da karuna da sauransu za su fito kafirai za su fito dinnan aqidan nan ba ni na faɗa ba daga Umar ne da Ibn Mas'ud ne da Abi Hurairah ne da Abi Sa'id sai Ibn Kathir shi ma ya shigo cikin raddi yake ce mana allazi alaihi al-kathir a cikin tafsirin sa yake ce mana magana da malamai duka suke kai shine kadiman wa hadisan daga farko da karshe gaba ɗayan su cewa suka yi أنه لا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود hakika akwai mutanen da za a fitar su wayanda suke kan tauhidi sun mutu amma suna laifuffuka su za a fitar da su ba zai ragu ba cikin wuta face mutanen da aka rubuta musu kuludi ma'anar dawwama a cikinta kuma yace wala ma'ida lahu anha wannan magana babu makawa akai babu makawa akan wannan magana sai yace da yake wa ibnu taymiyyah raddi da cewa hakika wuruya an karanta an karanta daga Umar da Ibn Mas'ud da Abi Huraira da Abi Sa'id yace aqwalul gariba maganganu masu ban mamaki ma'ana bai yarda da maganganun ba ma'ana hadisin nan da Ibn Taymiyyah yake kokari ya tabbatar da su yace wayannan hadisai ghara'in ne hadisai ne masu ban mamaki ba ma hadisin ba yace wa hadisi Tabarani fil Kabir hadisi daya ne kuma wanda yake da dan abin nan yake da dan ma'ana amma shi din mafa yace sanaduhu da'if kaga ibn sai ibn kasir shi ma ya shigo cikin raddi sai kuma ibn hajar al-asqalani shi ma zai shigo filin filin raddi ga ibn taymiya da cewa hadisin hasan din da ibn taymiya yake kokari ya tabbatar yace munqati ayanke ne sai yace walau sabata ko da ma yana kokari ya tabbatar حمل على الموحدين mutanen da za su fito su ne mutanen da suka mutu akan tauhidi yace wa kad mala ba'd al mutaakhirin ila hadha al qawl wa nasarahu bi iddati awjuh min jihati an nazar mun samu wayansu malamai daga cikin malaman yanzu yana nufin sai ibn taybiya suna kokarin su tabbatar da hadisin su fitar da su fir'auna da kuma hamana da iblis cikin wuta sai ibn hajar yace وهو مذهب wannan mazhaba ce radi'ul mafi munin mazhaba kuma yace mardudun ala qa'ilihi an mayar da shi zuwa ga wanda ya faɗa yace ba ruwan mu ya gani kuma al-Imam al-Qurtubi shi ma ya riga yayi bayani akai duk da cewa kafin su yazo kafin su yi rayu a cikin tafsirin sa yace fi hadhihi al-ahadith at-tasrih bi khulud ahli an-nar fiha la ila ghayati amad wa iqamatuhum fiha ala ad-dawam bila maut فمن زعم أن أهل النار يخرجون من النار وأن النار تبقى خالية أو أن النار تزول سيبن كيبن الإمام القرطبي فهو خارج عن مقتضى نصوص الشرع وإجماع أهل السنة كرشيكنا أما جدا هكا ابن تيمية يا داجي يكي سوا آه روى الحسن عن عمر منقطع yake wa hasbuka bil isnad jalala sai kul islam aka ce ake cewa ba ga matsayinsa dubunnan ayoyin Qur'ani da dubunnan hadisai ingantattu yake ko sau yake kokari ya rushe su sai yake ce mana wal hasan ai hasan din da muke fada wa in lam yasma'ahu min Umar ko da bai ji daga sayyidina Umar ba ko da bai ji daga sayyidina Umar ba yace fa inna ma rawahu an ba'd tabi'in mai yuwa ya rawaito wannan maganan ne daga gurin wayansu tabi'ai ka san kullum daga gurin wayansu tabi'ai tabi'ai din da ya ambace su ba a san su ya ƙara muni akan maganan da dama a cikin muni yake sai yake fa bayan ya yi ikirarin hadisin bai inganta ba cewa yi walau lam yasiha indahu zalik inda bai inganta maganan nan bai inganta daga Umar ba lama jazaba bihi hasan ba zai ce Umar yace ba wannan shine da ni eh ka san fa hasan bai bai bai bai bai bai ga sayyidina Umar ba ya sani yace kuma hadisin nan fa ya san bai inganta ba yace ko da bai inganta ba tunda ya faɗa tunda ya faɗa ko da bai inganta ba gaskiya ne ga irin shekul islam ɗin da kuke to To kuma ku ga yadda zai shigo a cikin hajjil arwa don ya tabbatar da wannan akidar. Ya ce walau kuddira annahu lam yuhfaz an Umar muqaddara Al-Hasan bai ji daga sayyidina Umar ba muqaddara ya yarda cewa bai ji din ba. Ya yarda bai ji daga sayyidina Umar ba. Sai yace wai fa tadawulu haula al-a'immati lahu ghayr muqabilin lahu bil inkari wal radd مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان هذا القول من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع عند الأئمة لكانوا أول منكر له يجي مقدرة هدى سيدنا حسن دم بيجدك سيدنا عمر دم با ما لم يجد سكر بتا أي با أبنزا سكر بتا شبا da kuma suka rubuta shi ne yasa ba su yi raji akan maganan ba an san kuma cewa su akan abin da yake ƙasa da wannan suke raddi wannan magana shine hujja amma duk da haka ibn kafir shi ma ya dage akan cewa fa mutane cikin wutan iblis fa zai rage a cikin wutan ya dage iblis fa zai ragu a cikin wutan fir'auna kuma zai ragu a cikin wutan yace ahlun nar kuffar a cikin bidaya wa nihaya la yamutuna fiha wala khuruj lahum minha ولا محيد لهم عنها وهم الذين حبسهم القرآن ووجب عليهم الخلود جاءت آثار عن الصحابة غريبة ووردت أخبار عجيبة أغني duk maganganun da Ibn Taymiyyah yake kokarin ya tabbatar da su wayannan duk maganganun banza ne fadin wa fadin Ibn Kathir a cikin tafsir a cikin bidaya wal nihaya to duk da haka ibn taymiya ya dage sai ya fitar da iblis din nan fa sai ya fitar da fir'aunan nan kuma fa gashi a kuma kuke samun mabiyansa suke kokarin sa iyayen ma'aikin cikin wutan gashi kuma malamin yana kokari ya fitar da iblis a shi tun da iblis din ba zai fito me yasa sai an sa iyayen ma'aiki eh ku kuna kokarin ku fitar da iblis a cikin wuta kuma wayan wayan sun kuma suna kokarin su sa iyayen ma'aikin ciki dan gurin ya matsu iblis ya fito sai sun shi su nuna ko kuma dai ko kuma me ake nufi in har za ka ce wuta za ta kare me yasa sai ka ci iska saka iyayen ma'aiki me yasa sai kuma yake cewa ya dage wai sai sai fa iblis ne ya fito yake cewa wala raiba anna man naqala hada an umar inma arada bidhalika jins ahli an-nar alladhina hum ahluha kuma maganan nan da koda bai tabbata ba fa wayanda aka ce fa za su fito su ne mutanen da ake ce musu jinsu ahlin nar iblis fir'aun haman karun abu lahab da sauransu duk kafirai dole fa sai sun fito dangane da wannan hadisi da'ifi dan dalilin wannan hadisin da'ifin nan dole na sai na fitar da iblis fa kuma sai kuma ya fara canja ma'anan ayoyin qur'ani a cikin littafin nan hadil arwah fa yake ce mana Allah da yake wa ma hum minha bi mukhrajin dinnan da yake kuma khalidina fiha abadan dinnan baya nufin mutanen tauhid baya nufin kafirai kawai wai har da mutanen tauhidi ana nufin dai su da kafiran gaba su akwai lokacin da zai yi su fito gaba ɗaya amma faɗin wayansu malamai cewa wa amma ikhtisasu usati usati almuwahhidin bi illa ma sha rabbuka wa nahwaha dun ha'ula'i alkuffar yani iblis fir'aun wa ghayruhum sayake fala wajha lahu cewa wai muminai bayan sun sha dan wuta za a fitar su dinnan wai banda su iblis wannan babu ma'ana ma a cikin magana wai wannan maganan ba gaskiya bane sai an fitar da su gaba daya sai an fitar da su sai har ya ƙara da cewa fa walau kulli fa mudda'in ijma' malamai da suke ce ai ijma'in musulmai ya tabbata kan cewa iblis zai dawwama fir'auna zai dawwama a cikin wuta wannan maganan da ake da wai ijma'i akan ta in na ce maka ka dawo mun da maganan sahabbai goma a kai kai zuwa tara kai zuwa takwas ibn taymiya fa yake da kai zuwa bakwai zuwa shida biyar hudu uku har zuwa biyu kai yake ma fama dunahum ila alwahid har zuwa daya Allah ce maka ka kawo magana daya ba za ka iya ba wai maganan cewa iblis zai dawwama a cikin wutan nan in na ce maka ka kawo min magana daya a gurin sabai ba za ka samu ba kaga dole zai sai ya fitar da su sai yace na'am hakika na san al-kuffaru khaliduna fiha abadan kafirai za su dawwama a cikin wuta وأنهم غير خارجين لا تن الله يتي بلا سفتا با يتي لا يفتر عنهم عذابها الله يتي بلا ينكي عذاب السبا الله يتي ولا يموتون فيها الله يتي وعذابهم وعذابها مقيم الله يتي غرام يتي دي باين يا أنبتي آيوين غبا لا فاتيتي ولا نزاع في هذا بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ba mu shakkun wannan maganan gaskiya ne amma yace walaysa hada mawridun nizai ni ba wannan bane magana na Allah yace ba za su fita ba har abada eh na yadda amma shin za ku iya ku tabbatar mun wutan nan za ta dawwama har abada wannan wani irin magana ne da Allah sai sabili cewa bayan na yadda da Allah yace za su dawwama a ciki to shin za ku iya ku tabbatar mun wuta za ta dawwama har abada wannan wani irin hankali ne kace kuma ka yarda da ayoyin kuma kace wutan fa sai sai ta kare eh sai ya kawo da wayan sun misalai da cewa yace la raiba babu shakka anna al-kuffara baquna fi an-nar na san kafirai za su dawwama a cikin wuta amma ma damat an-nar baka sai wutan ta dawwama wa amma kaunuha abadiya amma kuma kasancewar wuta ita za ta dawwama lan jihala laha ba ta da karshe din nan kal jannati kamar al-janna فإن لكم في القرآن دليل واحد وقدام من دليل الآية في القرآن تايد كيف وانا أمتعي مسلمي باما مسلمي با وانا أمتعي مرتدي من يبغي يحضر سيئة آه ibnu ka ibnu ka ibnu kayyim al-jawziya almajirin sai yake masa raddi a cikin wabil tayyib ka jifa abin da yake aqaidu ahli sunna anna al-jannata wan nara makhluqatan la yathnayan abadan fala rayba annahu qawl ahli al-bid'ah min al-jahmiyyah wal mu'tazilah ka gani wannan magana aljanna da wuta za su dawwama ka jifa aljanna za ta dawwama ko an sani wuta za ta dawwama an sani amma wai su suka ce fa a ce a hada su biyu din gaba daya a ce wuta da aljanna za su dawwama din wai maganan mu'tazilawa ne sai ibnu kathir ibnu kayyim al-jawziya a cikin wabil sayyid yake hatani darani la tafnayan ka gani to shi ma ya shigo cikin mu'tazilawan cikin jahiliyawan kenan ibn kayyim yace maganan cewa wuta da aljanna ba za su ba za su zama babu ba kuma halittattu suke dinnan ba za su zama babu ba har abada dinnan maganan in bid'a ne maganan jahaniyawa ne kuma maganan mu'tazilawa ne sai kuma ibn kayyim shi ma yayi gefe a cikin littafinsa al-wabil sayyid yace kai ko da ma maganan in bid'a ne fa gidaje guda biyu dinnan fa ba za su zama babu ba kaga shi yayi zai shigo cikin yan gidan akan ya bi wannan malamin nan sai kuma ya kara da cewa ya kara da cewa wai fadin cewa ya kara da cewa ya kara mana da cewa wai wa man zakara minhum duk wanda yace annan nara la tafna abadan wuta ba za ta kare ba fa inna ma qalahu ya dauki wannan magana ne li zannihi dan ya zaki cewa annal bid'a anna ahlul bid'i kad qala bi fana'iha dan dan an mutane in bid'a sun ce za ta kare walam tablughu tilka al-athar allati taqaddama dhikruha mutane duk mutanen da ka ji su suna ce wuta ba za ta kare ba har abada sun dauki ne maganan nan daga gurin yan bid'a hadisan nan da na ambace su bai iso mishi ba wani hadisi yake nufi kake tsammani hadisin nan na hazar din fa wai bai iso musu ba sai yasa suna ce wuta ba za ta kare ba eh sai kuma ya ƙara bayani cewa me hikimar da Allah ya yasa ya halicci wuta yace hikimar kamar mutum ne wani wani guri a jikinsa ya je rauni aka kai shi gaban dukka sai an tsage gurin kafin a yi masa magani to abin da ya sa aka ajiye azaba shi ne iblis da fir'auna da sauransu wannan dattin da ke jikinsu iya abin da za a yi a ce a sa su kamar dukta ne a sa su a yi musu magani a cire Hai biro wani magana? sai kuma yake wa inna ma kana li hikmatin matluba fa idha hasalat al hikma lam yabqa fi al ta'dil amrun yutlab wala gharad yuqsa wai bayan wannan kafircin da ke jikin su in ya fito ba a bukatan azabtar da su ba a bukatan a azabtar da su kawai cire su za a yi wutan kuma tunda ba babu abin da za a yi da ita sai kuma ita ma a maida ta babu sai kuma ya ƙara da cewa fa wai wayo yake wa Allah wai Allah ma fa ana wa ana masa wayo cewa fa wai ai Allah ba kamar sauran ba kamar mutane bane wai in yayi fushi ba zai ba zai ba zai ba zai ba zai sauka ba ai duk duk mutumin da in yayi fushi ba zai sauka ba ai wannan ba karamci bane ma'ana wai dawwamar wuta din wai rashin rashin saukan Allah ne daga daga fushin da yake ci dan haka ba zai yi a ce Allah wai kulli yana cikin fushi yana cikin azabtar da mutane ku kun yarda wannan bawon Allah musulmi eh haba sai wai kuma yace yardan Allah da fushinsa daban suke mun san yardansa babu ƙarshensa amma fushinsa akwai ƙarshensa duk lokaci sai kawo misali yanzu mutum ya yi maka abin da baka baka ji daɗinsa ba ai ba kullum bane sai ka ji haushinsa akwai lokacin da zai zo misali fa yake tsakanin Allah da bayansa da cewa wai ai akwai lokacin da zai zo zaka sauki zaka sauka daga wannan fushi in ka sauka sai ku zama abokanai yasa Allah ma lokacin da ya gama abin da zai yi da su sai kuma ya sauka daga fushinsa su zama abokanai da Iblis da Firauna da Hamanan sai a sa su gidan aljanna su yi makwabtaka da su ma'aiki tunda dai gida biyu ne ga kuma wutan ta ƙare to ya za a yi in ba aljanna za a kai su ba sai kuma yace sai kuma yace warriba ahabbu ilayhi min al-ghadab Allah yarda ya fi masa akan fushi sai yace wa annahu da'imul ma'ruf Allah shi kullun yana cikin kyauta yake yace kadimul ihsan kyautansa kuma dawwaminne ne lam yazal muhsinan ala dawani kullun yana cikin kyauta وليس من موجب أسمائه باتشكين سفوفين سند سفوفين سند كل بني أنه لا يزال مؤاكبا على الدواب كل وينا أذكر دمتان سيتي وكل شيء غضبان كل شيء ينا شكين فشي أبا سفن سبني على الدوام منتقما على الدوام ويبا سفن الله بني كل ينا شكين فشي kullum yana cikin azabtar da mutane don haka dole za a samu wani lokaci da siffansa ta fushin ta guje ta zama babu sai kuma su ya su mutane wuta su zama abokanansa su zama mutane kirki a kai su inda za su ji daɗi sai kuma yace laysa fi hikmati ahkamil hakimin an yakhluqa khalqan yu'adhibuhum abada al-abad wai ba hikiman ahkamul hakimin bane ya halacci bawa kawai wai yana azabtar da shi har har abada wai wannan waye yake kai an ce maka ka kawo dalili a nafsi alqur'ani da hadisi ta ce kana kage gane wai kullun Allah kenan yana cikin fushi ne a kullun Allah kenan yana cikin azabtar da mutane ne wannan shine dalilin da zaka bayar akan cewa iblis sai ya fito daga cikin wuta eh to fa ku san malamin da za ku bi sai kuma yace mun san wallahu la yukhlifu wa'da Allah ba zai ba zai rufe alkawarin sa ba alkawari kuma an ce alkawari ana wa mutum alkawarin alkhairi ne amma bai taba ce mana ba zai yace bai taba ce mana ba zai rufe alkawarin sa na wuta ba ma'ana Allah zai yi alkawarin wuta kuma ya rushe sai kuma yace fa mazhabu ahli sunna mazhabar malaman sunna anna akhlaqahu karamun halayen Allah kyauta ne ba kullun yana cikin fushi ba kuma halayensa wai cika alkawari ne wai ba alkawarinsa na cewa zai fitar da zai sa mutane cikin wuta ba duk alkawarin da ya ɗauka na cewa zai sa mutane cikin wuta to yana da lokaci wai sai kuma yace walam yakul fi mawdi'in wahidin la yukhlifu wa'ida duk cikin qur'ani babu inda Allah yace zai zai warware alkawarin sa na wuta ba ma'ana duk cikin alqur'ani babu inda Allah yace ba zai warware alkawarin sa na wuta ba kun gane magana cewa yayi ba zai warware alƙawarin sa na aljanna ba an ji wannan amma bai taba ce mana ba zai warware alƙawarin sa na wuta ba Allah zai warware alƙawari kenan la'am la'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in dan ba alƙawari bane eh cewar ta khalidina fiha abadan din ba alƙawari bane yace wai bai taba warware bai taba ce mana ba zai warware wannan alƙawarin ba fi sabilillah to kuma yace abin da yasa ma hikiman da yasa wai zai sa iblis fir'auna hamana karuna da sauransu cikin wuta hikiman fa ibnu shine yake faɗa hikiman da yasa zai sa su cikin wutan ma ba dan komai bane dan ya faɗa ne cewa zai sa su ya gaskantar da manzanninsa in ba dan wannan ba batun shigowar su wutan ma babu ka ji maganarsa da kyau bari in karanta maka ka ji saboda kada ka ce na canja masa fassara la budda an yuzhira li khalqihi yawm al qiyamati sidqahu wa sidqa rusulihi wa anna a'da'ahu kanu hum al kadhibin wa yuzhira lahum hukmahu alladhi huwa adlun hukmuhu fi a'da'ihi yani innama yu'adzibuhum abinda yake so abinda yasa zai ata su cikin wutan ma don ya gaskantar da annabawansa ne in ya tabbatar da gaskiyansa da kuma gaskiyan annabawansa ya cika alkawarinsa sai ya cire su a cikin wutan kuma akwai lokacin da zai cire su yake wannan shi ne shekul islam ɗin da kuke faɗa ni abin da nake so na tambaya nan shi ne shin kun yarda wannan maganan musulunci kun yadda? su ya kamata su ba da ansa duk lokacin da kuka ji su bayan sun ji wannan bayani in kun ji su suna zage-zage to sun yadda wallahi sun yadda in ba su yadda ba sai su kawo ansa amma duk wanda ya shigo kan zagi ko ya faɗi wani banzan magana akan wannan to ya yadda da abin da yake malamin sai yake faɗa to kai da ka yadda sai in ce maka musulmi ba zai yiwu ba ka zo ka shigo cikin musulunci kafin mu yi magana musulunci to to kuma wayannan matsaloli guda biyu din da na kaddamar da su a goron sallan nan cewa ne matsaloli guda arba'in ne a jira mu goron sallan layya ina so in jawo hankalinsu ne don su ji matsalolin gaba shi yasa yanzu ba zan faɗa ba sai an je lokacin in Allah ya yarda za ku ji abubuwa na ban mamaki game da wannan shaƙiyin malamin da kuke ce masa shekul islam shaƙiyin mutumin nan kafirin mutumin kafiri ne don koma me za ka faɗa ka faɗa kafiri ne koma me za ka yi kai mazantaka da nake so na gani a gurinka shine ka zo mu yi magana kai ma ka tsaya kana zage zage wannan ma kana ganin kamar kayi wani abu a hakan kake nuna mazantakanka ni ba ba za ka burge ni a hakan ba fa ni san mutum ba zai burge ni a zagi ba fa iya abin da ka isa kai ka ce in ce maka namiji ne ka zo ka zauna ka gaya min wannan magana in baka yi maganan wannan ba ka fito kana shiriri ta kana zage-zage zagin me kake yi zagin irin ka zagin mushriki irin eh kai ka ka dauki ka dauki karbi kana kana la'anta ta har karshen kiyama me zan yi ni da nake kan tauhidi kai mushriki wani addu'a za ka yi wani kuma ta je ka yi jirgirin bokancinka na san fa abin da na taka na san abin da na taka ni ba tsoron kowa nake ji ba tsoron Allah ka ji tsoron Allah ji tsoron ka iya abin da za ka yi kada ka mazdaci cewa wai daga maganganunka wai za a ji eh a ni ka kai Muhammad Yusuf din da kuke ta gudu ni fa makwabcina ne a gaban gidana suke zuwa suke wucewa suke duk abin da suka ga dama ni ne kuma farkon wanda ya yake su a ƙasan nan kusan shekara ishirin muke ta gogormaya ba inda na je ina zaune a nan gidana ɗin kuma babu wanda ya sa a cikin su ya shigo gidana sai da ba ma ji labarin ka ba sai bayan ya laɓa ka zo kake ce mana wai ka isa wani wani namiji ni da nake cikin wannan na wuce babu wanda isa ya ce mun kai a yanzu wai wani kuma ya tashi ya ce mu wai na tsorata wa wani tsoron wa nake ji ka ji tsoron Allah ji tsoron kamalan to don haka in za ka iya ka yi magana ka yi magana in ba za ka iya ka yi magana ba ka yi shiru kawai ka zo na abinka to wannan fa kafiri din nan kafirin ne har yanzu har gobe to kafirin ne ba shi yasa nake kuma maimaita muku cewa wannan akidar kafirci ne kuma akidu ta kafirci har yanzu a jere suke za su zo mu a jira mu goron sallan layya rana ce sallan layya rana ce wanda duk duniyar in izala sai na hana musu bacci sai na hana musu wallahi al'azim sabida ina ma dan jin kunya ne fa da na fitar da guda biyu dinnan kunya nake ji amma yanzu kunyan nan babu shi babu shi sabida na ga rainin hankalin na kun yawa in za ku in sai mu ga abin da zai dakatar da ni in ga abin da zai dakatar da ni ni babu abin da zai dakatar da ni sai hujja hujja zaginka shiriminka surutunka duk aikin banza kake yi in ka isa kai magana kai magana kawai magana nake nema har yanzu ban ji ba ba ku da malamai ne ba ku da malamai ne a nan ba kun ce kuna da malamai ba me suke jira su fito mana in sun isa namiji iya abin da za su yi fa su ɗauki kawai wannan maganar su yi bayani in sun isa amma na san ba su isa ba kuma ba za su yi san ba kada su yaudare ku ni na faɗa maganan nan fa magana ce ta dutse don haka ya kamata a san ƙarfin maganan nan a bada ansa in ba za a bada ansa ba ku guje su kawai don kuna kan kafirci kuma tun daga yanzu muka fara bayani ina tabbatar muku don kada ku zaci cewa mun yi shiru din nan muna jiran ansa ne ba mu samu ba amma mun ga shirme yawa to za mu ci gaba da bayani za mu ci gaba da bayani in wanda ya isa ya zo a nan in gaishe kafiri din kafiri ne kuna ji dan ba zan kaddamar da kowa akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana magana ana magana kana shiriri ana magana kana surutun banza to yan uwa mabiyansu a gaya musu su je su gaya wa malamansu mu yi maganan nan fa gaskiya ya kamata mu yi maganan nan sabida ƴan uwa da suke bin su ƴan uwa da suke bin su sun zace sun zace cewa musulunci suke yi amma su nake so ya kamata su gaya musu fa mu zauna wa'annan mutane su eh su mabiyan ya kamata su gaya musu mu zauna da su ba suna da malaman aiki me yasa ba za mu zauna da su ba me yasa ne wai wai ba akan la ilaha illallah muke magana ba ai akan la ilaha illallah muke magana me yasa ba za mu zauna ba masu cewa ai su ma suna ce la ilaha illallah mu ma muna ce la ilaha illallah eh mun yadda mu fa hawadis la awwala laha din da kuka hado wa la ilaha illallah shi kike ba mu yadda ba ba za mu hada da su ba ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فإذن هكا ما بينسوا su ya kamata su yi musu magana su malaman su ai musu magana abin ya fi karfin kananan kararru da suke surutun banza ya fi karfin su ai da suka san ya fi karfin su ne ma suke kokarin a sa kararru su dame ku da surutu nu ba surutun muke so ba ba magana ce ta minti goma kawai hawadis la awwala laha وأن جنس الحوادث غير مسبوق بالعدم دن da malamin ku ya faɗa magana ce ta minti goma kawai ya wadatar surutun nan da ake yi ko ta shekara ɗari an yi ba abin da aka kaddamar iya abin da za a yi magana kai ita ce wannan akida amma ka gagara ka zama ajizi baka isa ma ka kama sunan akidar ba ta tsaya kana cewa mutane makaryata ba su yi daidai ba suna kafirta mutane ni na kafirta shi shi ne da kansa da hannunsa ya rubuta kafircinsa to in ba kafirci ba ba za ka fito ka fice musulunci ba ba yake me ake a maimakon ka bata lokacin ka me yasa ba za ka yi bayanin nan ba me yasa to yan uwa mun ci lokacin mu gaba daya ba mu shigo ma cikin muktasar khalil din da muke so mu yi din ba amma insha Allah satin gaba dai za mu ci gaba da muktasar ibn ishaq Allah ya samu dace bayanan da suna nan da yawa amma sauran matsalolin za mu bar su kowa ya nemi wannan nazmi da muka yi yana ji ba a buga shi ba ko eh ya kamata a buga shi a je a buga shi a jijjara shi a fitar shi yawa a rabawa mutane sabida a rabawa duk makarantun su su gane aqidan nan aqidan kafirci ne kuma su dawwama akan aqidan su ta ash'ariyya sabida ita ce kadai abin da zai kwace mu ranar gobe kiyama Allah ya samu dace mu karanta Fatiha da salatul Fatihi da niyyan Allah ya kiyaye mana addini ya kiyaye mana aqidar mu ya kiyaye mana kasar mu ya kiyaye mana musulman duniya gaba daya wayanda suke kan aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kiyaye mu daga sharrin duk masu sharri kaidin masu kaidi ya nuna mana kasan mu nan tana cikin koshin lafiya da amana da tsumanina مقارنة فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله wannan shine gulagulan kalmomi da bayanai daga bakin Maulana Dr. Shatima Ali ibn Maulana Sheikh Abubakar Al-Miskin Muhammad Haibat Tijaniya fi kafati anha'il alim ala al-itlaq duk wanda yake da ja akan abin da yake faɗa ko kuma kai mabiyin izala ne a'a ko kai ma kai kai dan izalan ne ko ko kai ko kai dan jagorar izala ne yawa ga lambar wayarsa a karatun da aka yi ranar litinin ya faɗa cewar idan ka duba littafin da ya faɗa in baka samu ba ba fitowa za ka yi kai ba batu ba kuma ko ka karyata shi ko kuma ka tozarta abubuwan da ya faɗa ba a'a cewa ya idan baka gani ba ka ɗauko littafin ka zo shi zai nuna maka gurin idan kana ganin ba za ka iya zuwa ba ko kuma ka fi ƙarfin kai ka zo ka ba wa yaro ya kawo masa shi zai nuna wa yaron gurin ya je ya kai maka abin da ya faɗa kenan duk mai san addini mai san Allah mai san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaske ba da gangan ba da gaske in dai kana san Allah da gaske kana san manzon Allah da gaske kana san addinin Allah da gaske to ka ɗauko littafin ka zo ko ka bayar littafin a kawo masa ya nuna maka wajen wajaje ma ba waje ba wajajen da ibnu tayyiya ya kafurta ya fita daga shi addinin musulunci yawa yau ranar ranar juma'a 18 ga watan 6 shekara ta 2021 aka yi wannan majalisin kuma a litinin da litinin din da ta wuce abin da ya faɗa kenan in kuma kana gani za ka yi za ka yi kana so kana buƙatar zama da shi ko da wannan ga lambar wayarsa ita kamar haka ko kai mabukacin zama da shi ko kai mabukacin masanin abin da yake so masanin addininka ko masanin Allahnka ko annabinka za ka iya kiransa in kuma kai masoyi ne dan ziyara ne idan ka kira ka ji bai daga wayar ba yana cikin uzuri yawanci shayi shi baya daga waya sai daga karfe ɗaya na dare zuwa wayewar gari a lokutan ne yake amsa waya yawanci idan ka kira ka kira ka ji shiru bai daga ba sai ka rubuto masa sako text message ka rubuta sakon karta kwana kenan sai ka rubuta ka tura ka ce ni ne wane daga jiha kaza daga daga jiha kaza ko kasa kaza ina ziyara ko kuma ina so mu yi magana da kai akan abin da ka faɗa ina so mu yi muƙabala shine amma dan ka kira wayar bai daga ba kar ka ga ko tsoro ne ko gudu ne a an ce ja da baya ba tsoro bane shiri ne ko ba gaskiya ba saboda haka lambar tashi ita ce kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas uku biyar uku shida sifili ita ce lambarsa a takaice kenan insha Allah kuma duk wanda yake da buƙatar karatuttukansa ko na larabcin duk da na larabcin ba mu ba mu da shi da yawa ko na hausar na hausa suna nan muna da su mai yawan gaske da na kannuri duk da dai muna cikin karin kanurai karatuttukan nasa suna yawa cikin kanurai amma mun san idan ya tafi daga ya tafi jihohin hausawa ko kasashen da ake jin hausa dole na hausa na hausa ake bukata idan wanda yake da bukatar karatuttukan shayi zai iya kiran wannan lambar ko ya yi magana ta whatsapp lambar kuma ita ce kamar haka sifili takwas sifili uku biyar bakwai uku biyar biyar ɗaya biyar wannan ita ce lambar shukran wassalamu alaikum wa rahmatullah